أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi da ya sake hade mu a wannan masallaci mai albarka masjid usama bin zaidin da ke nan garin famfuwa kan titin birnin kebe road inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane dare na wannan wata na ramadan yau muna bakwai ga watan ramadana na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya kuma wannan shine darasi na bakwai a cikin tafsirin suratul bakara inda ajiya muka kwana akan aya ta 246 47 ko wanda yau insha Allahu za mu tashi daidai kan aya ta 248 kamin cigaba da tafsiri akwai tambayi guda uku wanda muka tafi da su a jiya wanda yake tambaya ta farko tana cewa kamar da karanta a jiya tsakanin zuwa masallaci sallah da kuma yin sallah a gida wani ya fi falala ga mace wannan a dunkule in tana magana ne akan sallar tarawih ko tahajjud to yinta a masallaci ya falala amma in tana magana akan sauran sallolin farilla to mace ta zauna gida ɗakin mijinta ta yi sallah ta farilla to ta falala gare ta amma in ta ce za ta zo masallaci kuma shari'a ba ta hana ta ba kuma hadisi ma ya zo akan annabi ya ce kada ku hana bayan allah mata zuwa masallaci aka ma ce idan mutum ya hana mata shi zuwa masallaci bayan ta je za ta je to ya sa wa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wata rana yana karanta wannan hadisi yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa da ake cewa Bilal ibn Abdullah ibn Umar sai ce wallahi lanamna'ahunna wallahi muka sai mun hana su aka ce fasabbahu sabban sayyi'an lam yasubba ahadun mithlahu qat ya ko zage shi ya tsine mishi albarka irin zagi ko tsino da bai taba wani ba saboda ya zai ce annabi ya ce mai shi ko ya faɗa ne ba dun radi ga maganar manzo Allah ba ya kalli abin ne ta wani bangare cewa ai matan lokacin ba irin yanzu ba ne a a irin da wasu ta'wila da zai amma abdullahi dan umar bai masa uzuri ba ya ainihin aka ce har ya koma ga Allah bai sake magana da shi ba mahallin shahid yan uwa musulmi anan ittifaqi ne na malamai ahlus sunna wal jamaa salaf magabata akan sallah ta qiyam ramadan nafilar da ake a cikin ramadan ta tarawih ko tahajjud yinta a masallaci ya falala saboda shi karan kansa annabi yayi ta so uku ainihin ga na hudu sai bai hito ba saboda illa da ya ambata ta cewa kada a farlanta ta bayan wucewarsa sai na umar a lokacinsa sahabbai sun rayar da wannan sunna ko da a ce annabi ba a samu annabi yayi ba a jam'i turun da sahabbai suka rike ta suka ci gaba da yi ko babu sahabin da ya inkari ya nuna sun yi haɗu a kan fahimta kenan jam'i a cikinta ya yi falala kuma shi ake cima ijima'i shi ko ijima'i wasu malamai mana cewa ya fi nassin alƙur'ani ko hadisi ƙarfi domin annabi ne ce la ta ji tabi ummati ala dalala al'ummata ba za su haɗu a kan ɓata ba sahabbai duka su haɗu a kan fahimtar da ba daidai ba baiwa don haka tun daga lokacin sai na umar har wucewar shi sahabbai duka sun yi jima'i akan sallar tarawih ko tahajjud kiyamu ramadan ana yin ta a cikin jami'i ne ya balala don haka anan ba a ware mace ko namiji ba ya danganta da tsari da kuma damar da aka samu amma idan kika yi a gida sallar ki babu dai haka bin ba zai ambata a cikin majmu'ul fatawa na shi wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta biyu ko in ce ta uku hukuncin taƙaitawa daga salati a marmakon yin salatul ibrahimiyya me ya hukuncin mutum ya ce kawai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan shi ma babu laifi ya tabbata ana iya yin haka amma a sani salatul ibrahimiyya ya falala babu shakka shine salatin da annabi ya karanta kai tsaye karanta da sahabbai cewa su yi irinsa ya fi son sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya zo da sigogi daban-daban amma dai ya hi falala amma babu laifi in ka takaita da Allahumma salli ala Muhammadin wasallim amma a sani babu lafazin sayyidina a ciki kada ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wasallim bai zo ba lafazin sayyidina wata rana ma an ce ma annabi as-sayyid yace kada ku ce min as-sayyid innama as-sayyid huwa Allah Allah shine as-sayyid wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta ƙarshe ta uku ita ce astaghfirullahi wa atubu ilaika za a ce ko ku astaghfirullahi wa atubu ilaihi to yadda yazo a lafazin hadisi Abdullahi da Umar shine astaghfirullah wa atubu ilaihi kaka shi an dai a ce wallahu a'lam mallan zamu ci gaba da tafsiri insha Allah inda Allah yake cewa qala lahum nabiyuhum wa qala lahum nabiyuhum
bismillahir rahmanir rahim wa qala lahum nabiyuhum الله قد بعث لهم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
ajiya mun fara karanta inda Allah subhanahu wataala yake ba su amsa ta hanyar annabi shine wato annabinsu su yake cewa inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika wato Allah subhanahu wataala ya aiko muku taluta ko ya sanya taluta a matsayin sarki gare ku mun karanta shi a jiya qalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta ya za a cewa taluta ya samu mulki akan mu ya zama shine shugaba wa nahnu ahaqqu bil mulki min alhali mu muka fi cancanta da mulki ainihin daga gare shi walam yukta sa'atan min almal kuma ma ba a bashi wata liwa ta dukiya ba bashi da kosisi kala sai ainihin annabi sai ce inna Allah astafahu alaikum to Allah dai shine zabe shi akan ku wa zadahu basatan fil ilmi wal jism kuma Allah ya karfafe shi da ainihin yalwa ta ilimi da kuma karfin jiki da kuma juriya da jarunta wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bayar da mulkinsa ga wanda ya so wallahu wasiun alim ainihin Allah subhanahu wataala mai yalwa ne ta arziki da kuma ainihin masani ne akan dukkanin kowa to sai kamar ba su gamsu ba kuma samu natsuwa ba akai to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce wa qala lahum nabiyuhum sai annabinsu ya ce inna ayata mulkihi alaman mulkin tsaluta in ba ku gamsu ba an yi a tiye kuma tabutu to za a saukan muku da wata akwati wannan akwatin fihi sakinatun min rabbikum akwai natsuwa daga wurin ubangijinku shine aiwa ƙar kwanciyar hankali arabi yace ita ce rahma wato a cikin wannan akwati za a saukar muku daga sama saboda lokacin annabawa mu'jizoji nan take za a ga abin da ya keta ma al'ada dama al-mu'jiza shine allati takhriqul al'ada abin da ya sa ma al'ada naturally ba saba ganin haka nan ba misali annabi Musa yakan saki sanda ta kuma maciji yakan sa hannunsa ga hamata hannunsa ya zan fitila mai haske babu cutarwa ya buga sandarsa ga teku teku ya kahe da ire-iren wannan wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya an zo ana buƙatar ruwa yan ruwan da suka rage ga ƙwarya ba su wuce mutum guda ya kurɓe su ba ga su su kusan saba'in da wani abu annabi ya sa yatsunsa a cikin wannan ƙwarya sai gaya anas ɗan mali ya ce wallahi ina ganin ruwa na ɓuɓɓuga ga hannun manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin sahih bukhari kaga wannan mu'jiza ce a lokacin annabawan bani isra'il idan aka je yaƙi aka dawo to ganiman nan tara ta za a yi wuta za ta tahowa da sama ta canye ta duka kaga duka wannan mu'jiza ce to nan wannan akwati za ta sauko daga sama daga wurin ubangijinku wa baqiyat fihi sakinatu min rabbikum akwai natsuwa abin da zai sa ku gamsu cewa Allah shine zabi daluta wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna kuma akwai sauran abin da ya rage wanda iyalan musa da haruna sun gabari a cikin wannan akwati wasu malamai sun ce akwatin kayayyakin annabi musa na a ciki da na annabi haruna sai waɗannan kafiran suka ɓoye su suka ƙwace musu to su ne za a ɗaukowa mala'iku za su ɗaukowa su kawo musu domin su gane cewa allah ne yana da hannu game da naɗa ɗaluta a matsayin ko a ce Allah subhanahu wataala karanta su shi ya nada shi saboda inna Allah qad ba'atha lakum dalun malika wannan akwatin tahmiluhu almalaika mala'iku na dauke da shi za su kawo iyakar ta annan an fahimta ko inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatan akwai aya lakum gare ku in kuntum mu'minin amma wa in kun kasance kuna da imani kuna gane gaskiya yana daga cikin alamar da zai sa ku gane cewa ɗaluta ɗin ga ba ni ne na ɗashi ba da karan kaina Allah ne zaɓe shi a kan malamai sun ta ambata abubuwan da a cikin wannan akwati abu salih samman ya ce ya'ani a sa musa ciki akwai sanda annabi musa wa a sa haruna da sanda annabi haruna walau haini mina taura da kuma allo biyu na ainihin a taura walmanni da wannan darba da an ka sauka mun suna sha to duka za a gani ta cikin wannan akwati ibn abbas kamar da ibn jurayj yake cewa abdullahi ibn abbas yake cewa ja'atil mala'ikatu tahmilu at-tabuta bayna as-sama'i wal ardi hatta wada'athu bayna yaday taluta wan nas yanzurun wannan akwati ita ce raba gardama sun ce ba su yadda ba ya za a yi kaza annabi sai ce ku bari akwati na nan ta za ta gwada wa Allah ya zaba don haka ku hito duk kujera ga hili abdullahi ibn abbas yace sai ga akwatin da sama mala'iku ba a ganin mala'iku amma ana ganin akwatin na tahowa kamar yadda annabi isa ya addu'a an ka saukar da teburin abinci da kuloli me suka cewa hali ya stadi o rabuka an yi na zila alaina ma idatan minas sama'i kana kawo ayar wai kala allahu ya إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هل يستطيع آه.
ربك ba haka take ba a rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama ya farko harko ayan manta nan manta hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan هل يستطيع ربك أن ينزل هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
an gane ko mahallin sha a suratul ma'ida shine dalilin ambata surar ma'ida suka nemi cewa annabi isa ya roƙi allah ya sauka musu da abincin aljanna tun nan duniya ba annabi isa ce ku ji tsoron allah bai dace ku ga addu'a ba ku bai dace ku ga roƙo ba haka dai annabi isa daga hannu ya ce rabbana azil alaina ma idatan minas sama allah ka saukan muna wannan gidauniya da sama nan ta ko aka saukar da ita suna gani da sama an ka saukar daga kula nan na saukowa ga kwano abinci nan an ka bude ga farfesu da komi sun ka ci an gane ko to haka wannan akwati ta sauka an ji abdullahi ibn abbas mutane na kallo har ta sauka daidai inda daluta yake tsaye shi wanga da suka ganin bai dace a bashi shugaba sai ta sauka daidai inda yake kaga babu shakka wannan ayar wannan akwati ta tabbatar da wane ne Allah subhanahu wataala ya zaba a matsayin manzo karshe Allah subhanahu wataala ya samu dace to yanzu sun aminta cewa dalu da shine shugaba sun yadda da shugabancin ga nashi to shi kenan Allah samu dace falan ma fasala kuma karanta mana falan ma fasala qalut فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع مع الصابرين Allahu akbar to yanzu sun aminta dalu da shine shugaba shine komanda na yaki don haka sun sallama sai tsaluta ya shirin yaƙi da wani kafiri da aka ce ma jaluta shi ko jaluta sarki ne mai ƙarfin gaske yana da runduna yana da ainihin mayaƙa da makamai manya don haka shi ko tsaluta da shi da musulmai waɗanda ba su da yawa wanda kamar yadda ya tabbata ainihin a cikin sahihul bukhari hadisi na 3958 abdullahi wato abdullahi ibn raja har zuwa ga bara'u dan azib yana cewa wa kunna ashabu muhammadin yace mu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kasance na tahaddasu muna tattaunawa muna cewa anna iddata ashabi badrin ala iddati ashabi taluta cewa adadin sahabban da suka yi yaƙi a badar to adadin jama'ar da daluta ya hita da su ne yanzu yaƙin garza ana Allahu akbar to shine Allah ke cewa falamma fasala talutu bil junudi yayin da taluta ya hito da runduna an shirya za ana yaƙi qala to sai ya faɗa musu ta hanyar annabinsu annabinsu ya faɗa musu cewa to fa Allah zai jarabce su nan gaba tahiya ce ba karama ba za su ji kishirwa nan gaba to amma ga jarabawa da Allah ya sanya in suka tsallake wannan jarabawa za su ci nasara in ba su tsallake ba to lalle ba za su ci nasara ba mecece inna Allah mubtalikum bi naharin Allah zai jarabce ku da wata korama ta ruwa kuma ga kudajen sanyi kudajen zafi da rana faman shariba minhu duk wanda ya sha waɗannan ruwa falaisa minni bai tare da ni wa man lam yata'amhu wanda duk bai dandana ruwan nan ba fa innahu minni to shi yana tare da ni illa man yaghtarafa ghurfatan bi yadi sai dai wanda ya dankan wata da hannu ne to shi kan babu lahi to to sun haka ma hanya wato yana sun ya jarabce su ya ga suwa na za su mai da'a cikakka domin duk waɗanda sun ka ƙi shan ruwan ga lalle ya nuna za su mai da'a cikakka duk wanda ya sha ruwan ga to ya nuna min babi aula ya an ka zo ce yana ya saba mai don haka haka an kai Allah ce fa sharibu minhu ana ko zuwa inda ƙoramar ga sai sun ka sha illa qalila minhu sai in kaɗan daga cikin su ɗaya ba su sha ba falamma jawazahu huwa lokacin da shi ɗaluta ya wuce wannan teku wallazi da amanu ma'ahu da waɗannan da na imani tare da shi ba su sha ruwan gaba kalu to sai masu rauni munafakai daga cikin suka ce la taqatan lana al-yawma bi jaluta wa junudi yau kai ina mu ina jaluta wa munan sun kace kenan ai babu ba mu iba jaluta wa junudihi da rundunarsa Allah ce qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah waɗannan da suke da tabbacin cewa za su haɗu da Allah domin azzannu na laysa ala babiha suna da tabbacin za su haɗu da Allah sai suka ce ina ai ba nan take ba kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah Allah yake yake cewa sai suka ce so da yawa runduna kaɗan ta ci galaba akan runduna mai yawa da izinin Allah ai in dai ga taimakon Allah to ba a kallon wani tattali na makami ko tattali na yawa wallahu ma'as sabirin Allah na tare da masu hakuri don haka ku dai ku yi hankuri kawai don sun lunka ku ga yawa don sun yi ku makamai bai nuna cewa za su ci nasara a kanku jama'a wannan shi ke nuna duk wanda ya rike gaskiya wallahi ko bai da komi sai Allah ya taimake shi wallahi ko ga yanayin gudanar da rayuwarka ta duniya ka rike gaskiya za a taru kamar a yayyake ka amma faɗi gaskiya kada ka ji tsoro in dai kana da gaskiya ka faɗe ta komi ta ka jami'a ka biya wallahi ka tsaya kan gaskiya ka Allah zai taimake ka kada taro ya maka yawa ka ji tsoro rike gaskiya ka kada ka yadda ka rike ƙarya ramin ƙarya ɗan guduna ƙarya saurin ƙuri ta akai amma gaskiya sunanta gaskiya kuma Allah ya siffanta ta kamar kunwa ne ita ƙarya kamar kunwa take qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa a lokacin da ka kwaba kilin to zai zo kunwa duk ya cika ba a ko ganin ruwa suwa gaskiya wannan kunwa ƙarya ne din da ka ɗebo shi ba ka ganin komai ko haka wani to shi ya ƙarya gaskiya su ne ruwan nan da a can ƙasan kunwa wani zai tabbata ka ba shi bayan awa uku a gani za a kun hannu ya ƙare ni za a bari wannan ruwan to haka ƙarya take lokacin da ta fara zabura za ta baka tsoro amma da ka ba ta ɗan lokaci za ka ga ainihin ta kwanta Allah ya ba mu iko rike gaskiya a duk inda muka shiga to tarun yuyuyu ba shi da amfani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaƙi na farko a musulunci shine yaƙin badar wani abin mamaki sha hudu ga watan ramadana ana tsananin zafi kuma a yanayi na desert sahara ƙasar saudi arabia wanda ko ruwa yana musu wahala amma yau za ka iska mutum don yana azumi guda ko kunya bi bai yi duk ya logaye cikin masallaci ko ƙarƙashin inuwa yana faɗin azumin ga yayi wahala ga sahabbai can asara su sara a soka su soka yakin badar 14 ga wata an shiga ma goma na tilas in ji ba haushe ko goma na marmari goma na tilas goma na murnar sallah kai ba haushe ya iya kira da abu haka ne in ka kalla ko da su kaga na marmari ke na ake ciki amma shi kan mai imani duka na marmari na gare in ya gane don Allah ya ce ayyamin ma'adudat kwanuka ne ba su da yawa yan bisabahi yanzu ko talatin za a yi sura nawa 23 Allah subhanahu ta'ala ya karɓa muna to sai masu imani suka ce a ba nan take ba a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su 313 ko ba kowansu adda makami ba amma suka gwabza yaƙi da mutum dubu kuma haka sun ka kashe mutum saba'in cikin kafirin da suka kama mutum saba'in a matsayin bayi captives to sai Allah yake cewa mi a gaba walan ma barazu
فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا Hmm.
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
a nan sai Allah subhanahu wataala yake cewa bayan sun tsallake wannan korama masu rauni su kan sun kwakwanta don sun gaji sun cika cikin su da ruwa to sun gaji ina magana yaki sai sa ba a sun ya an sha ruwa ka cika cikin ka ka sha kudu ka ci kosai ka ci kwai da kwai sai ka rasa yin tarawihi baka iyawa baka iyawa ka sha ta yara mai sanyi ina ka yi tarawihi duk abin da haka jin takaici ka ɗebe takaici ne wala malam wani jiran ɗaya ka ya buɗe baki ɗibe haushi ya tarba ya farba abinci da kasa Allah ya koshi don haka jama'a mu ji tsoron Allah mu takaita wurin buɗe baki ba a ce kakka sha daɗi ba amma dai ka takaita wallahi wani profesa ba na ya ce im ɗin da addini ka son a cimma ga azumin ba a cimma ba kenan wallahi malam wani dabulin ma shi ka yi abincin da haka ci can da kafin azumi ba ka ba ci ne yanzu haka ci ne da yawa ka ci yanzu ka ci an jima kai wani ramuna ko da asuba ka yi jijjihi a tashe ka zai yaƙi cikin gado ya haye eh baka ko bari ya narke ba ka ƙara wani annabi ya ce ni ban ci abinci sai na ji yunwa ka ji ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka jama'a yana da kyau mu mu yi tsari kadiba sahabbai dabino guda suka ci wata rana jabir da abdullahi yake cewa sun zo wani yaƙi abu ubai da shine komanda yaƙin nan da allah ya ba su wani kihi mai girman gaske ya ce yan wata yan jikata ta dabino annabi ya ba su kullum dabino guda aka ba su ita tsutsa yan sun gaji su haɗe kai allah akbar to waɗanda na sharuwa sun ka ƙoshi tatil ina maganar yaƙi ba maganar yaƙi san ya buge su kamar dai da hungaji mai azumi in ya ci kaya to sai Allah yake cewa to masu imanin kam walamma barazu li jaluta wa junudi lokacin da suka hito suka yi gwagwagwa suna fesin din juna tsakanin su da jaluta da jama'arsa ga yana yanzu an hadu shine lamma wajaha ainihin hizbul imani wa hum qalilun min ashabi talut la'aduwwin ashabu jaluta wato su masu imanin gada ba su sha ruwan gada jaluta yace eh daluta yace ka a sha ba ko rike shi daluta shi a sarkin nan da an kanada mai imani shi ko jaluta shi a kahiri to ga su yanzu ana kallo ana fesin din juna to sai sun kai addu'a ya nuna daga cikin wuraren da ake ansa addu'a akwai lokacin da aka za a fuskanta abokan gaba Allah na amsa addu'a kwa lokacin qalu sai suka yi addu'a suka ce rabbana ya ubangiji afrid alaina sabran ka zubo muna hankuri Allah ka sa mu yi hankuri wa thabbit aqdamana ka tabbatar da dogadogan mu wansurna alal qawmil kafirin kuma Allah ka taimake mu akan mutane kafirai to addu'a takobin mumini cikin tawagagga ta daluta ka karanta shi ko akwai wani matashi yaro karami da aka ce ma Dawud a lokacin annabi dawud yana karami matashi bai ma zama annabi ba a lokacin to yana cikin musulmin da suka ɗauko makami domin su kama ma annabin allah wannan sarki nan mai imani allah ya ce fa haza muhun bi iznillah sai ko sun ka tarwatsa su da izinin allah ana fara yaƙi an ka fara gwabzawa musulmi sun ka fara cin nasara ana ta kashe kafirai ana cikin haka to jaluta ɗin da sarkin kafirai ba ƙaramin jarumi ba ne yana ta yana ta kisan musulmi aka ce annabi dawud ya samu duci ya yi bismillah ya jiwa sai ga kan jaluta sai kashe shi to shi ne allah ke cewa katala dawudu jaluta nan take sai dawuda sai kashe jaluta kaga nan sunan dawud ya fara hitowa cikin qur'ani annabi dawud kuma nan ne shi addali na ɗaukaka ta yi ka san wani abu za ka yi sai a baka kyauta sai a san ka kowa da dalilin da yadda Allah shahara shi yadda Allah ya so haka yake to shi Dawuda can da ba a san shi ba to a san shi wa kashe Jaluta sai a ce ai yaron ta shi kashe shi nan take aka ce sai sarki Daluta ya kirawo shi ya jawo shi kusa gare yace zan raba mulki na yanki kaza na baka kai asarkin wurin kun ji inda Dawud ya fara samun sarauta Allah ce yana kashe shi wa atahu Allahul mulka sai Allah ya bashi mulki jama'a wa kashe sarkin kafirai an ga ce yaron can Dawuda yace a to a kawo shi to yanki kaza kai asarkin wurin da ka san dama a duk wani da kuke gani in siyasa yake yi in ilimin boko ya kai profesa sai da ya zama undergraduate an fahimta ya zama degree holder ya zama master degree sannan ya phd ba haka ɗaya to mai hau profesa ba haka in gagga mutum ya zama wani abu ga siyasa to fa in ka bintike yadda ya faro sai kai mamaki amma yau mutane ganin dai suka yi bari su fara da sama in ilimin addini kaga mutum ya ya kware wallahi ba zai fara ba to duk abin da kaga mutum in sarauta ce zaka ji an ce ya fara da kaza da kaza da sauransu yana da wahala a ce maka wani nan take zama abu kaza in kuɗi ne ya tara haka zaka ji kwanaki ya inganta na ga bayani da ake yin cewa dangote ya fara yan sana'a tun cikin ajinsu primary ya sai da irin minti da abubuwa har gani to irin irin waɗannan abubuwa to shi ko wanzu wani sun ɗaya ga arziki ya waɗo da sama kai tsaye Allah shi ba mu ikon hankuli to dawo da ya fara daga kamar mai unguwa amma karewa inda mulkin ya kai shi har ya kai an hore mai abubuwa har ga ɗanɗanin suleiman ko to sai Allah ce wa atahu Allahul mulka Allah ya bashi mulki wal hikimata da kuma hikima malamai sun fassara mahi yawa hikima in ta zo a nan tana nuhin annabta Ai, inda Allah ke cewa game da yusuf walamma balaga ashuddahu wastawa
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Allah akbar to nan a alhukum a, yana nuhin annabta muhimman haka suke cewa Allah ce an ba shi hukunci ko hikima yana nuhin annabta kuma Allah ke cewa ya yi haya kudin kitabe kowa
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا to duka wannan yana nuna annabta to Allah ya bashi mulki ga annabta don haka shi ya samu abu biyu ga mulki ga annabta shi ko mulki inda ya ansa sunan mulki to akwai maiko ciki a ai shi mulki inda ya kai mulki to akwai wadata amma in kana cikin talauci ga ina magana mulki don kowa kawa magana bai ji an fahimta yawwa dole mulki ya zai yana da maiko tare da shi daman ni'imomin duniya guda uku ne mafi yawa ilimi wadata mulki to shi wani mai ilimi na haɗuwa da talauci shi ma ya kasancewa an fahimta amma inda dukkan ji mulki to akwai wadata ciki amma ba ko shi wace ita ko wadata take tare da mulki an fahimta ko to duka sifofi ne na Allah ya arama bayansa Allah al'alimu ne mai ilimi ne Allah al-ghaniyu ne mawadaci ne Allah al-maliku ne mai mulki ne Allah samu dace Allah ya ce walaula da wa'allamahu mimma yasha kuma Allah ya sanar da Annabi Dawud abin da ya so ya bashi kuma ilimi kaga Dawud an hada mai duka abubuwan gaura uku ga mulki ga annabta ga kuma ilimi Allah ce walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhum bi ba'd ba dun da Allah na amfani da wasu mutane ba ya kawar da wasu mutane azzalumai kaga ai Allah ya amfani da daluta da su Dawud ya kawar da su jaluta Allah yana amfani wani bi da mutane domin ya kawar da wasu azzalumai la fasadatil ardu da ƙasa ta ɓaci da duniya ta lalace gaba daya walakin Allah sai Allah zu fadlin alal alamin mai falala ne akan talikai Allah subhanahu wataala ya ƙara mana falala kuma ya kawo mana da azzalumai da inda suke sai Allah ya ce mi
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
Allah subhanahu wataala ke cewa tilka ayatullah waɗanga bayani da ake yi tun daga farkon sura ga har yanzu nan da kissar gada an ka ba su ta ɗaluta da kissan mutanen nan naje da sun ka gudu domin tsoron mutuwa an ka ce su mutu to ayatullahi ayoyi ne na Allah natluha alayka muke karanta maka su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muke karanta maka su ya kai mai sauraren karatun alqur'ani ya kai mai karanta alqur'ani duka yana dauka Allah ce wa innaka kuma bil haqqi da gaskiya wa innaka wallahi lalle kai annabi laminal mursalin kana cikin manzanni saboda yahuda ne suka ce mai lasta mursala ai kai ba manzo kake ba ai ai ba mai dawa Allah sai da rantsuwa domin girmama manzon Allah yace wa innaka laminal mursalin wallahi kana cikin manzanni kai Allahu akbar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani wuri da Allah ke cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا aha محمد رسول الله na'am nan sai da Allah ce shine wanda ya aiko manzonsa da addini na gaskiya domin ya daga wannan addini bisa ga duk wani addini na shirme sai Allah ce wa kafa billahi shahida in duk duniya ba ku yadda manzon Allah manzon Allah bane to Allah ya isa ya zama shaida ya isa ya zama shaidan Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne kaga aya tana da alaka da wagga ta gabanta wa kafa billahi shahidan Muhammadu Rasulullah Allah ya isa ya zama shaida cewa Muhammadu manzon Allah ne ai zaka ga ko kai in ta kuri ma sai ka ce wallahi dai Allah ya sani ai sha babban shaida babu shaida da ta kai da ka kai nan dogara ɗaya gare shi in dai kana da gaskiya wallahi sai yayi dan maka hakkinka in mutane sun ce ai kai ai ka ce kaza ce Allah shine shaida ta ko wasu sai sun ji tsoro ko sun yi taurin kai wallahi sai sun gane kudin su da baya an fahimta don haka Allah ya isa ya zama shaida cewa Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah da kai ne ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu Allah ya san innaka la rasulu kai manzon sa kake ai ya sani don ko da mutane ba su yarda wannan canta mace musu Allah subhanahu wataala ya samu dace mutane in sai sun yi za ka zama kai ne kai din ma suna cewa ba kai bane an fahimta ko ba mukamin da aka ba ko kai suna cewa ai ba kai bane ai ina ai ya canza ai ba haka muka san shi ba to zama zai ta yi yadda kuka san kai mutane to Allah subhanahu wataala ya hishe mu sharrin mutane Allah ya ce wa innaka laminal mursalina wallahi kana cikin manzanni Allahu akbar wannan ɗaya ya isa nuna darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rance saboda shi to sai Allah ya ci gaba da cewa tilka rusul
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
Allahu akbar to sai Allah ce tilka rusul wadancan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashi akan sashi in har manzannin Allah cikin su akwai wanda yahi wani to dole ka yadda wani yahi ka kai ko kahi wani amma ba kai ka fadin kahi wani ba bari haka a fadi yawwa amma dai ka san tsarin Allah kamar da mun kai bayani jiya lalle mutane ba daidai suke ba wasu sun fi wasu tilkar rusul Allah ce waɗancan manzanni tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa faddalna ko har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashi akan sashi wani yafi wani ba dai suke ba gaba ɗai cikin annabawa to manzanni sun fi domin akwai wanda rasulun ne nabiyun ne annabi ne manzo ne akwai wanda annabi ne ba manzo bane shi yasa suke da ka'ida ta cewa kullu rasulin nabi wa ka- wa laysa kullu nabiyyin rasul duk manzo annabi ne amma ba duk annabi bane manzo shi yasa zaka ji Allah ya ce wadhkur fil kitabi ibrahim ka ambata game da ila- labarin annabi ibrahim innahu kana sadiqal wa'di a'a innahu kana rasulan nabiyya shi annabi ne ko manzo ne wadhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya manzo ne kuma annabi amma ittifaki ne na musulmai gaba daya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka yahi annabawa da manzanni daraja kai ba ma su ba duk wata halitta ta Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowace halitta da Allah ya halitta falala da matsayi sannan in ka dawo cikin manzanni gaba ɗayansu ya yi su daraja a gurin Allah subhanahu wataala idan ka cire shi sai ulul azmi na rusul wanda yana cikinsu sai annabi ibrahim sai annabi musa sai annabi isa sai annabi nuh to malamai suka ce bayan waɗannan annabawan guda biyar baka da dalilin da zai zaka cewa annabi wani yahi annabi wani sai dai ka basu Allah shine mafi sani amma su dan gabe din kana iya cewa sun fi kowa an fahimta kuma yadda an kajero saboda akwai ayoyi biyu da sun kajero su na ɗaya zancen Allah da ke suratul ahzab yace wa akhadna mithaqan nabiyina wa minka wa min nuhin
وإذ أخذنا ميثاق النبيين ل- وإذ أخذنا ميثاق النبيين ومن wa minka wa min nuhin ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم Mm.
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا to kaga nan Allah subhanahu wataala ya jiro su guda biyar wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha sai kuma a cikin suratul shura ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك و- wa ma wasayna bihi وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم Mm.
وأخذ an aqimu ad-din wa la أن tattaba'u أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ahsan barakallahu fi to wurare biyu duka Allah ya jiro sunan su biyar sai an haga su an manya kuma duk inda za a farawa da annabi Muhammad aka fara wa yadda aka zama minan nabi da mithaqan wa minka shari'a lakum min ad-din ma wassa bi lakum din nan da annabi ake to shi aka fara da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi su duk da haka sai da Allah ya ce mai fasbir kama sabara ulul azmi kai hankuri irin yadda waɗannan annabawa nan jajirtattu sun kai hankuri don hankulin su yasa sun haka wannan mataki da suke kai ma ka bi irin tsarin su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai annabi nuh alaihi wassalatu wassalam to bayan waɗannan sai Allah yake cewa minhum man kallama Allah cikin annabawan nan fa saboda Allah ya fifita wasu akan wasu akwai wanda ya magana da Allah kaga ba ɗaya yake da wanda bai magana da Allah ba ibnu kasir ya ce su ne kamar annabi musa da annabi muhammad da annabi adam waɗanda su sun kai magana da allah face to face sun yi magana sun ji sautin ubangiji ainihin da shi da su domin ko allah subhanahu ta'ala ya ce a cikin har yanzu a shura yake cewa ma kana li basharin an yukallimahu allah illa wahaya
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء hijabin أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء innahu hakimun alim إنه حكيم عليم Allahu akbar Allah ce wa ma kana li basharin bai koyuwa ga wani mutum dan adam inji Allah an yukall eh, wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah babu wani dan adam da ya isa inji Allah yayi magana da Allah direct baka isa ba Allah ya wuce nan kai yanzu ga kanan ba kowa ba ka isa ga gwamna kai magana da shi a to gwamna ma bai ganuwa gare ka kai balle a ta ga shugaban ƙasa to balle Allah mutum in ya fara zama wani abu gani ne ma wahala shi kai to balle mahalicin samai da ƙasai shi yasa bai ganuwa nan duniya kaya kaɗan haga Allah la tudrikuhul absaru yace gani bai riskuwa te ba a gani ne amma shi yana ganin komi da kowa ka shiga wata ma'aikata shi yana ganin ku ta CCTV camera amma kowa ba ku gani ne to balle mahalicin ku Allah sannan yanayin zatin ubangiji baya ganuwa da naked eyes namu awa naked eyes ba su iya ganin Allah Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda kamar da zo a cikin Sahih Muslim Kitabul Iman wani tabi yake cewa da na rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da na mishi wata tambaya sai yake cewa menene zaka tambaye shi sai ya ce ina so in tambaye shi har ra'a rabbahu ko ya ga Allah Sahih Muslim Kitabul Iman sai ce ai na tambaye shi ba ajaba sai amsa yana mai cewa nurun anna arahu haske awurin ina zanganin Allah yake cewa hasken da ke ya shiga shamaki tsakanin bayi da zatin ubangiji ya ce da za a yaye wannan hasken su ga hasken zatin ubangiji na asali da duk inda hasken ne ya kai sai ya ƙone wannan abu saboda girmansa nurun anna arahu amma gobe kiyama ittifaki ne na ahlus sunna cewa lalle za a ga ubangiji amma nan duniya awa naked eyes ba su iya ganin Allah Allah ya tabbatar da wannan a cikin suratul shura yake cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan sai dai ta hanyar wahayi revelation ko inspiration ya turu mala'ika aw yursila rasulan ko ya tura wani dan sako kaga ya tabbatar ana magana da shi amma min wara hijab bayan shamaki ko wadannan annabawan haka sun kai magana da shine zance mafi inganci da annabi Musa da annabi Adam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi magana da shi ne amma akwai shamaki tsakaninsu Allah ce to sai dai wannan don haka hanya nawa ne Allah ke magana da bawa biyu ko dai ya yi magana da kai amma akwai shamaki baka gani ne ko kuma ya turu ɗan saƙo ya faɗa maka abin da yake son ya faɗa ma to galibin annabawa in ka ciro waɗannan annabawa guda uku irin wannan wahayin ne ake musu an fahimta kategori na biyu shine mi tura ɗan saƙo to su ma waɗannan annabawan ana musu shi amma dai sun samu privilege sun samu dama ta yin magana da shi ɗin amma ta bami da daji ina son mu fahimcewa kenan yanzu hanya biyu ce tsakanin bawa ko annabi da Allah ko dai ya magana da shi amma mi yana jin sautin ubangiji ubangiji na magana da shi amma bai gan shi ba ko kuma ya turu ɗan saƙo ya ce ka je ka ce mai kaza kuma shi ma ɗan saƙo ba ganin Allah yake ba mala'ika jibril ai ya faɗi position ɗin ya tsaya kuma haka ya zo a cikin hadisi a sahihul bukhari daidai zancen Allah da ke cikin suratu fatir inda Allah ke cewa hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum annabi ya fassara wannan aya ce magana ma ɗan Allah zai mala'iku gaba ɗaya su ma suke ba magana wai su gane shi ba Allah na daban ne ba wai su gan shi magana shi ma idan suka ji su ma suke yi wannan duka yana da cikin siffofin Allah ka bai da a cikin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab yace sai Allah ya ga magana gaba ɗai wanda zai fara falkawa a cikin shine Jibrilu shine kadai ke da power ta yaji mi Allah ya ce amma duk sauran mala'iku sai dai a faɗa musu abin da Allah ya ce kaga su ma kamar sauran annabawan ga suke nan Jibrilu dai adda dama irin yadda waɗanda annabawa sun ka samu ta su jimi maganar Allah to bambanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa shi annabi Muhammad ya yi magana ne da Ubangiji a can inda Ubangiji yake shi ne al'arishi shi ku annabi Musa ya yi magana da Allah ne a nan duniya yadda Allah ya tsara to sai Allah ce minhum man kallama Allah cikin annaba na akwai wanda ya magana da Allah ba kowa ne ke ne magana da Allah sai dai a zo a ce mai Allah ya ce Allah akbar sai dai bambancin kada su su suna ganin mala'iku Allah yake cewa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya daga sashen su bisa ga sashi Ibn Kathir alaihi rahmatullah yake cewa to in ka kalli wannan aya kuma ka samu hadithai da suke tabbatar da cewa annabi ya yi kowane annabi daga cikin annabawa ko ya faɗa a wani hadisi yana cewa ana sayyidu wala da bani adamu wala fakhar ni ne shugaban 'yan adam gaba ɗaya ba alfahari nake ba to haka kuma hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari wanda yake an karɓi wannan hadisi ta hanyar abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa istabba rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahudi an samu rashin fahimtar juna tsakanin wani ba yahudi a garin madina da kuma wani musulmi a kasuwa faƙalar yahudi fi ƙasamin ya buhu sai wannan ba yahudin ya yi rantsuwa wace rantsuwa ya yi kun sani yahuda suna jingina kansu ga cewa annabi musa suke bi sai ce wallazi tsafa Musa alal alamina na rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talikai a lokacin annabi kuma yana nan a Madina farafa almuslimu yadahu falatama biha wajhal yahudi sai musulmi ya daga hannunsa sahabin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yammari wannan ba yahudi saboda yana ganin yayi kuri yayi sabo ya zai ce Allah ya fifita Musa akan talikai ga annabi Muhammad فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم كان نهي أن بيبيت موسى أكان النبي محمد فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan mai hure sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ƙara shi da hujja ma yake gani fashtaka alal muslim ya kawo ƙara wannan musulmi faqala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tufaddiluni alal anbiya kakku rinka fifita ni akan annabawa Allah akbar fa innan nasa yus'aquna yawmal qiyama ku sani ranar alkiyama za a suma za a dauki rayuwar mutane idan aka busa kaho fa akuna awwala man yafiku babu shakka ni ne farkon wanda zan falkawa idan aka tashi fa'ajidu Musa ba ishan biƙa imatil arshi amma zai isko annabi Musa ya riga ne yana tsaye ya riƙe ginshiƙin al'arshi da Ubangiji. Fala adari, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ce wallahi ban sani ba, a faƙa ƙabli shin an fara tayar da shi ne kame a tassan, am juziya bisu a ƙatit turi, ko ko suman nan da ya a duniya, domin annabi Musa ya taɓa mutuwa. a wani lokaci lokacin da Allah ya kira shi ya yi magana da shi walan ma ja a Musa limi qatila lokacin da Musa ya zo ya magana da Allah wa kallamahu rabbuhu ya ji daɗin magana Allah sai ce rabbi arini anzuru ilayka Allah ka gwada min in gane ka ga yana jin ubangiji amma bai gani ne sai ce Allah in gane ka ina so in gane ka qala lan tarani Allah ce baka iya gani na Musa Allahu akbar nan duniya da idanunka da wannan halittar taka a matsayinka na mutum ba za ka iya gani na ba wani magabaci na cewa rana ma da a halitta Allah ba ka iya kallonta ka tsare ta da kallo ina ga Ubangiji rana haki nan ɗai ce daga cikin halittu wanda gobe kiyama dunkule ta za a jefa da cikin wutar jihannama domin wutar ta ƙara zafi Allahu akbar don haka ya ce walakin ungur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma in kana ganin kana iyawa to ka kalli ga dutsi nan in ka iya kallon hasken da zan bayyana suwa a wannan dutse to zaka iya gani na lahabbar Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa lokacin da ubangiji ya bayyanar da haskensa a gurin haske ubangiji wa na zatinsa nan sifa Allah ce nan take Musa ya faɗi yana wanda ya suma dutsen kuma ya fatattake ya nan narki saboda halitta ba za ta yi ɗauka ubangiji ba falamma afaqa to sai Allah ta tayar da Musa yana walkowa sai ce tubtu Allah na tuba Allah na tuba wa ana awwalul mu'minina ni a farko wanda ya imani da kai ya mamanta akwai annaba da sun karge shi wallahi ba kara Allahu akbar to shine annabi ke cewa to yana yiwa waccan suman da ya ita ce an kabiya shi da ita anan kun fahimci bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace don haka kada ku saki fifita ni akan wani annabi amma ibnu kasir yace ga amsar wannan hadisi in in kana ganin kamar za su ci karo da sauran hadisan da suka gabata yace na farko anna hadha kana qabla an yu'lama bit tafdili malamai suka ce yana yiwa annabi ya faɗi wannan hukunci kamin Allah ya sanar da shi an fifita shi akan su kun ji wajahi na ɗaya ya ce amma dai akwai maganganu malamai akan wannan na biyu daga cikin amsoshin da malamai suka bai suka ce an na haza ƙalahu min babi tawadu annabi ya faɗi wannan ne domin tawadu'i da ƙasƙantar da kai an gane ya faɗe shi domin ku an samu wani hadisi da ya ce kada ku fifita ni akan ko da annabi yunusa ai annabi Musa a cikin alkur'ani Allah cewa ya wala takum ka sahibul huti
ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب
Allah ce mai annabi kakka zan irin dan uwan kihi shine annabi Yunus ai kaga an mahane shi kai ya zama mi irin dan uwan kihi shine annabi Yunus to amma ko shi da ake gani yace kada ku fifita ni akan shi jama'a lokaci ya yi sosai wanda a daidai matsaya wannan aya kuma dole a cikinta za mu kwana mun tsaya daidai warafa a ba'adahum darajat Allah ya daga annabawa saman wasu amma bari mu karkare wanga amsoshi da malamai suka basuwa na uku daga cikin amsoshin da malamai suka basuwa kun ga wannan ya isa kawai ko shi hujja ne cewa annabi ya faɗi wannan domin tawadu'i ko kada mu ɗauki sauran annabawa ba kowa ba yadda yahuda suka ɗauka duk wanda ba annabi so ba kowa na ba to shi annabi ya nuna muna kan mu ɗauke shi mu fifita shi mai ta nuna annabawa nan ba kowa na ba za a kuskure ne sai ka je mawaƙan ga masu shirmi masu abin suna cewa ai ya yi takalmin annabi mai takalmin annabi ya yi a kuskure ne ba ka cewa takalmin annabi ya yi annabi musa wallahi in ka ce haka nan ka yi ƙarya ba ka da nassi ra'ayinka ne kawai ka faɗi kuskure ne wa ba a addini da tunane ko yadda kaka so ko tunaninka da hankalinka in ka ce takalmin annabi ya kowa har da annabi musa har da annabi ibrahim har da annabi isa an fahimta ka jahilci ne wannan magana in ko kana da nassin da annabi ya ce haka nan sai ka kawo ko inda allah ya ce haka nan kaga ashe tunaninka ne da kai ganin ya kamata ka to da ya kamata ka za addini don haka dole mu san matsayin annabawa da darajarsu su annabawa na da daraja suna da matsayi kuma annabi bai taba kiristazin wani annabi ba yana girmama su kuma shi abumancin mu da yahudawa don su yahudawa sun walakanta duk wani annabi wanda ba nasu ba dole mu san daraja annabawa da manzanni amma lalle mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowane annabi daraja yana akwai ayoyi da yawa gobe in Allah ya kai mu za mu ji ayan mada a cikin surtu ali imran wadda ta nuna dukkan annabawa sai da allah ya alkawali da su cewa za su yi imani da annabi inda za su isko shi za su taimake shi wannan kawai ya isa allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace inda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuɓin halshi allah ya shafe shi a cikin zukatan masu aure ya gafarta muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh